أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 23 ga watan 6 hijira 1447 ya yi daidai da ranar 14 ga watan 12 miladiya 2025 alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na gaba da karatun wannan littafi mai albarka matnul aqidati tahawiyya ta'alif al-imam abi ja'far ahmad bin muhammad at-tahawi rahimahullah a nan markaz iya ulumuddin al-islami da yake a masallacin munira unguwar bani fondo daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wannan shine darasi na biyar ba na manta ba a jerin giyar darussan da za mu gabatar a cikin wani littafi mai albarka mun zo shahi na shida wanda ya je mun fara karatu a nukta na goma daga cikin nuktodi na wannan littafi shine faɗin malam khaliqun bila haja raziqun bila mu'na mun fara bayani akan wannan lokaci yayi za mu bi ta nan mu ɗora zuwa abin da Allah ya so Allah ya mana jago malam yace khaliqun bila haja shi Allah subhanahu wataala yakan yi halittun halittu ba tare da yana da bukata a gurinsu mutane da aljanu da sauran dabbobi da sama da ƙasa duk wani abu da kaga Allah ya yi da ba Allah ya shi wani don shi Allah ya da bukata ga wannan abu Allah bai da bukata razikun bila mu'na Allah yana arzuta mutane da halittunsa gaba ɗaya ba tare da wahala ba in kana da ya'ya goma ishirin talatin ka kama kai kawo don ka kaciyar da su saboda kai abu ne mai wahala gurin ka amma duka halittun Allah ciyar da su a gurin shi ba mu wahala saboda shi arzazzaku ne shi ya arziki shi ke da arziki shi yasa jiya daga cikin abin da muka yi mana ishara muka nabbahar cewa fa kullun يريدك لا كل يريدك لا إلا الله فإنه يريدك لك komi ka gani kuna mu'amala da shi duniya to yana son ka ne don kansa don maslaharsa amma ban da Allah Allah yana son ka ne saboda kan kanka ko ana ku gani jama'a in ka ga aboki ya makare ma dan kan shi ne kuke tare ba dan kanka ba ko dai kana da wani ra'ayi da yana jin daɗin ra'ayinka ko kana ba shi shawarwari da yake jin daɗi ko kuna hira ka ɗebe masa kewa ko kana taimaka masa da wani abu dan dai kan shi ne ba dan kanka ba in kana da mata tana son ka ne dan kanta ba dan kanka ba ‘yan tere kawai. Wala ya baka misali. Kuma wannan abin ba ka lura da kyau ba, haka abin yake amma sai ka daɗe ba hankalinka bai dawo ba. Duk wani abu da kake mu'amala a ɗauki ma misali mota da mota in kana da mota to tana tahiya tare da kai ne don ‘yan teranta ba don ka ba ta yi ma alfarma ka tuka ta baka sa mai ba saboda dan a sai ka samu in ta lalace ba ta tahiya ba ka gyara ba to wani abu da ka gani in dai kun haɗa alaƙa da shi to dan kanshi ne in ƴantarin shi babu shi tare da kai bai sai dai Allah shi Allah yana son ka saboda kai ya baka da sahi ya baka da rana ya baka da dare ya baka lahiya ya sa kai kwana ya baka hutu ya baka kwanciyar hankali to ya sa ma rashin lahiya ma dan kanka dan ka gyaro dan a goge ma zunubi shi yasa ya tabbata a cikin sayo muslim daga hadisin jabir da hadisin abi dhar hadisi ne kudusi da muka fara karatun shi jiya inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ibadi ya ku bayina ku sani ba law anna awwalakum wa akhirakum da a ce na farkon tun daga annabi adam wa akhirakum da na ƙarshen ku wanda za a yi ƙarshen duniya halitta na ƙarshe daga shi ba za a ƙara yin mutum ba wannan dai sai mun zuwa jinin mu sai Allah gwada mana shi amma dai duniya ba mu gane shi ai Allah ya ba mu aljanna mun je Allah wani na an kai na ƙarshe da ce gashi nan daga shi ba ƙara aifa kowa ba Allah shi akwai to da a ce na farkon da shi na ƙarshen duk sauran mutane وجنكم وإنسكم da mutane da aljannu kanu ala atka qalbi rajulin wahidin minkum a ce kowa ya sallama kowa ya gyaru kun yi zuciya guda daya kuma zuciya irin wanda ya kowa tsoron ana daga cikin ku Allah ce ma za da zalika fi mulki shay'a wanda bai kara min komai ba kun yi makan ku ne komai bai kara ma Allah ba wajen kaga ka zama salihi ka yi azumi ka yi zakka ka yi sadaka a komai ba kai ma Allah don biyan ka za a yi lalata dawo kanka manzo yake ba mu labari ana ce lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqassa dhalika min mulki shay'a kuma Allah ya ce a gaya muna mu baye mu san ida na farko da na ƙarshe duk kowa ya tashi da aljanu da mutane su zamo zuciya ta irin wanda ya kowa rashin imani da rashin tausayi Allah ce wannan komai bai rage idan bai yi ku ba ta ƙara Allah lalacewar ku ba ta cutar da Allah me yasa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara la mawdaci ne ku ne mabukata bai bukata komai a wurin ya sama da ya kawo wannan jumla khaliqun bila haja Allah yana ya halittu ba da yana da bukatar wani abu a gurinsu kuma a nan duniya idan wani sarki ya yi abu bai muku daɗi ba kuna iya ku ɗauki mataki amma ban da Allah shi yasa Allah ya ce innakum lan tablughu durri fatadurruni ku mutane ba ku kai ku iya cutar da ni ba ku cutar da ni ku kai sabab ولن تملكوا نفعي فتنفعون haka ma ba ku kai da za ku amfana da ni ba ku amfana da ni ba ku yi amfana da komai don ban da bukatar komai a wurin na yi ku ne don amfanin kanku ba man sha falilomi ba man sha falilomi wanda yake so yi imani wanda yake so yi ya kafa in ka fahimci wannan wallahi sai ka dawo kai maka karatu tana in ka bi Allah ka yi biyayya da dokokin da mazu Allah ya zo da su amfanin ka ne ba Allah na kai mako Allah ba ka kara musu komai in ka bijire ka zamo lalatacce ba ka cutar da kowa kanka ne a nan zan yi mana tambihi in fitar da magana tsaka-tsaki wanda ita ce aƙida ta ahlus sunna wal jama'a su ahlus sunna wal jama'a suna baina baina ba sa rinjayar da bangaren rahama kun ba sa rinjayar da bangaren hukuma su dai suna tsakiya sun san Allah daga horar rahim ne suna ƙoƙari tukur don su samu rahamar Allah kuma sun san Allah shadidul iqabi ne suna ƙoƙari tukur don su nisanci azaban Allah idan haka ake son mutum ya zamanto kullum yana fatan rahamar Allah yana tsoron hukumar Allah kada ka rinjayar da tsayin janibi shi yasa an gane ko Allah subhanahu wataala eh mala yake cewa raziqun bila mu'na Allah eh, yana arzita mutane ba tare da wahala ba abin da ake cewa mu'na shine athiqal nauyi ko kuma kulfa wahala ma'ana duk halittun da Allah ya yi biya musu bukatu a gurin Allah baya ma Allah nauyi ko ɗaya mesa innahu yut'imu wa la yut'am Allah shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi ba ka duba ka gani mutane kadai a rana a wani za su ka dibi dabbobi suna da bukata dabbobin ruwa suna da bukata wani yake kawo kisar annabi Suleiman ba kisa ba ce da na jingina ta zuwa ga manzon Allah irin masu ba da labari ne na Isra'iliya ina kawo mana wannan ne dan ku gane Allah subhanahu wataala shi ba a kudin kashi da komai Suleiman ya ce Allah ka bani mulkin duniya Allah ka bani mulkin duniya na shekara bada Allah ya ce Suleiman ba ka yawa ya ce to a bashi na wata guda aka ce ba ka yawa ce to a bari shi na sati guda aka ce ba ka yawa ce to a bashi na kwana guda aka ce to ka shirya rana ka za ka kula da duniya ya zo aka yi shiri aka shirya tukunya aka shirya abinci aka yanka dubayen ragun abin nan raƙuma aka sa cikin tukunya aka yi kaza aka yi kaza aka yi dai ana ta shiri sai wani kwado ya to da cikin ruwa duk da wanda aka yi sai ya haɗe shi ya ci ya koma gini suleiman ya ce ka goshi ya ce to cikin dai abin da allah yake bani cikin kashi goma na samu kashi guda suleiman ya ce allah ban iyawa allah ya ce suleiman dama ba kai ba ai dama ba ka riƙa ba ba ne ka ce ba ka iya ba ka iya ku duba ku gani kifaye a cikin ruwa kowa in aka waye gari yana neman abincin kari a gurin Allah yana neman abincin rana a gurin Allah yana neman abincin dare a gurin Allah kuma yanzu kai kamar kai in ka samu loma biyu uku su kakoshi a cikin halittu akwai waɗanda abin da ke cika musu ciki ya san kanshi amma sai sun ƙoshi ba su kwana da yawa saboda Allah ya ce shi zai ciyar da su kuma shi ne yake ciyarwa Allah ya mana jagora shi yasa Allah subhanahu wataala da ya bayi su mutane da aka samu su hankali sai Allah ya saukar da aya musamman da ya ji hankalin su dawo su nutsu su bauta wa Allah Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa la liya'budun ni fa ban yi mutane da aljannu ba sai dai su bauta mu dan haka ne halicce su akwai masu ce Allah ya yi duniya ne dan manzo ko to wannan sun karanta ayar alqur'ani Allah ba ya yi duniya ba ne dan kowa ya yi duniya ne dan mutane da aljannu su bauta masa ma'ana ya yi mutane da aljannu ba dan wani ba ya yi su ne dan su zama bayi a gare su an fahimci hausa yana ce ma uridu minhum min rizqin ba da son wani arziki a gurin su amma uridu an yut'imun kun ba su su ciyar da dan da ta wuce da Allah wai ta dauka wani abu gashi ciya ba Allah babu saboda shi mawadaci ne in kana da bayan da sun ka kai yawan mutanen niyami a rana nawa za a kawo maka da yawa ne amma Allah ya ce ni dai ku bauta mani amma ciyar da ku na ɗauki nauyi ni zan ciyar da ku duk wanda ka ga abincin baki na ba shi wahala ya rebi alaka ta ibada tsakanin shi da ubangiji dan Allah ya alƙawari ku bauta mini in ciyar da ku kaga abincin gidanka yana maka wahala to kafin ka ce komai ka rebi yaya ibadan ka yake da Allah ya kake bautar Allah kana ibadar Allah ne cikin ilimi kana ibadar Allah ne a bisa karantar manzon Allah kana ibada ne a bisa hanyar ka dai fara tambaya nan dai shi Allah inna Allah la yukhlifu al-miyad Allah bai saba da kuma ya alƙawari kuma mutum ne zan ce to ka kuma ga ka kana fama da abincin gidanka abincin cikinka wallahi ka bincika kanka dan manzo Allah eh wayannan mutane kala biyu ne jama'a masu cewa Allah ya yi duniya dan manzo kala biyu ne akwai wayanda su ba su yi karatu ba sun ji ana faɗi ne suke faɗa wannan su hukuncin su da ba akwai wanda sukan faɗi haka ne don a soke ahalus sunna in ahalus sunna magana sai a ce ai dama makiya manzo ne su suna kiyaya da manzo ne su kuma wannan hukuncin su dawo an gane misali ko a zahiri Allah ya halicci bayinsa ne don su zamo bayi a gare shi a duniya su bauta masa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin ibada wadda ta dace kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana ibadu ko ba haka bane shi yasa hadisi ya ƙara tabbatar mana wadata na ubangiji dan me dan kasancewa ko nawa ka roƙa Allah ya baka akwai abin baka ne yanzu Allah ya ce a bakin manzon sa law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum da ce mutum na farko da na ƙarshe da aljani da mutane kanu fi sa'idin su haɗu a wuri guda duka fi sa'idin wahida a wuri guda ɗaya ba sa'ado ne su roƙe ni kowa ya faɗa abin da yake so ba a taitu kulla wahidin mas'alatan ma na ƙasa zalika fi mulki shaya kowa ya bashi abin da ya roƙa a mulki na wannan bai riga komai ku duba ku bane kasan adam da guri ko ka tashi ka ce Allah ina roƙonka ka bani tiriliyan dubu ni ma a bani tiriliyan dubu ɗari wannan ku gama haɗi kowanne a duniya ya faɗi buƙatunsa Allah ce in kun haɗi ni ba ku a wani riwaya ma na ƙasa zalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila fil bahr wannan bai rage komai a arziki na sai dai kamar abinda allura take ragewa ya ta cikin teku to ga tambaya me yasa Allah na da wannan arziki kuma ka ga bayansa na kirki suna ibada kuma suna fama da talauci shine abin tambaya shi yasa sai Allah ya ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير تو كنتي kai Allah ya yi ka sanin kanka Allah ya ce inda za mu shinhiɗa arziki ga mutane da sun yi zalunci a bayan ƙasa laula an yakuna nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin kala ce wa ma'arij alaiha yasharun ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون على وزخرفا كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا Allah ce inda bari mu kare wannan aya ta wanda Allah ce yana za mu shinhiɗa arziki ga bayi da sun yi zalunci wani talauci ne ya dacewa da shi shi sai Allah ya ce walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sai dai Allah yana saukar da gurgurdan abin da yake so na arziki ga bayansa me yasa innahu bi ibadihi khabirun dan shi yake kowa sanin halin bayansa basirin kuma mai gani ne game da abin da suke aikatawa shi sa za ga wani ga kokarin nema ga wayon ga dabara yayi bokon yayi arbiya amma in zai canza riga sai wani ya wanke ya washe ce shi ida kuma ga arziki ce a gurin Allah Allah bai san shi ne ko Allah bai sani bane Allah ce ya sani abin da ya dace da shi kenan wani bai sai ka kai ci wani wana da kaza ya aka yadda aka yi nan ne dai ka zama yadda ka zama shi ba ya zama yadda ya zama Allah ya san abin da ya sa kai a halin da kake a yanzu abin nan halin ka shine ya dace da kai in mutum ya san Allah yana wahala bai wahala ka nema ka nema ka nema ba wai ka je gida ka kwanta ba a'a ka zo cikin maza ka nema sai ka ga abin da ka samu gashi bai taka kara ya karya ba ka ce alhamdulillah Allah ya yi kowa sanin waye ne shi yasa ya bani kaza na gode wa Allah ko kuma ka samu da yawa ka samu da yawa da ka gani sai ka ce Allah ya jarabe ni ne wanga abin Allah ya san ya dace da ni ne bari in yi kokarin ya in yi abin da ya dace da shi shi yasa ma da yake cewa raziqun bila mu'na shi Allah subhanahu wataala yana arzita mutane ba tare da wahala ba saboda mi saboda akwai mala yace mumitun bila makhafa Allah yana kashe bayi ba tare da yana jin tsoron abin da zai biyo baya ba ba'ithun bila mashaqqa yana tare da bayi ba tare da wahala ba shi duka al'amarin su kun faya kono ne kasance sai abin ya kasance haka al'amarin Allah yake Allah yana kashe bayi bai tsoron abin da zai biyo baya yanzu ni da kai min laifi ina tsoron in kashe ka ba ka so abba ka yi ba amma ina tsoron me zai biyo baya ko ba ka bane Allah sai ya ana nan sai ya ga mutum daga haka kamar an gaje na yake an kashe shi kuma an san wa ya kashe shi to a ɗau mataki mana ba a ɗauka Allah yake kisa bai tsoron abin da zai biyo baya shine mumitun bila makafa yana matarwa ba tare da jin tsoron wani abu za ga shugaban kasa ya sha kwastin ya yi komai amma dan na Allah yana son ganin shi dole ya mutu babu yadda zai kai kuma yanzu kana son ka samu malam da ya da president sai a daɗe wani ma tun da yake bai taba samun randebu da firjidan ba ko ba haka bane amma ran nan sai ana cewa ɗauko wannan kamo wannan za a sace ka kasa ko ba haka bane shiken Allah ya buƙace shi inda kun san kamar da muka sani sunna manyan mutane ya zama kabarta babu wanda gabari riga shi ta yi kura yau za ga ana busa usur ana haya abin nan da an zo can wa'inda ma za su aikin na wa'in kana babba ba su yadda ma su taba ka sai an sa abin nan blok din nan na hannu don ka a taba ka su bata hannunsu ko ba ka yi ba kenan magani mu bi Allah mu bi Allah sai mu huta Allah ya mana jagora wannan jumla daga cikin abin take nuna mana sifa daga cikin sifofin Allah min sifatillahi al-ihya' daga cikin siffofi na Allah rayawa wani Allah yakan raya daga cikin siffofi Allah matarwa al'imata yana kashewa kun fahimci hausa kaga yana cikin akwai sunan Allah alhayu ko ba haka bane sannan nan ana fitar da sifa daga cikin aikin da Allah ya sifanto da shi rayawa ko matarwa ne su duka ina yin wani wai da Allah ya ce kaifa takfuruna billah shin ku mutane me yasa kuka kafircewa Allah sai Allah ya ce wa kuntum amwatan ku tana fada matattu kuke fa ahyakum sai Allah ya raya ku thumma yumitukum sannan Allah ya matar da ku thumma yuhyikum sannan ya raya ku thumma ilayhi turja'un kuma ga Allah za ku koma wannan aiki Allah shi kadai yake yin wannan kana kallo mahaifinka kana son shi gaba gare ka a cire ran ba ita za kana da ɗa wanda kake so gaba gare ka a cire nan babu yadda za ka mace ta aihon ma ɗa jinjiri yana kuka yanya nya nya sai a cire ranta ga ɗan nan na kuka ba yadda kun kaya ka hasa da ka jawo shi ba ka yi ɗaukar mataki Allah kenan wannan jumla yana daga cikin jumal da suke ƙara girma sanin girman Allah a zuciyar bawan bawan da ya san girman Allah ya kai haka bai wasa da Allah bai da saba wa Allah dan Allah ya wuce a saba masa daga cikin abin da yake nuna cewa shi Allah mumitun ne bila mahafa me yana kashe bayi in ya so ba tare da jin tsoron wani abu ba aya musamman Allah ya faɗa fadamdama alaihim rabbuhum bidanbi samudu da suka yi laifi su ne ko kaddabat samudu bi taqwa idin ba'atha ashqa فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم سنة دي ثموداوة su a halittu na jinsin mutane su ne da ƙarfi da tsawon shekaru da jiki suna ji da kansu yana daga cikin abin da ya ruɗe su har suka yi Allah taurin kai annabinsu annabi salihu ya yi musu wa'azi suka yi kunna uwar shegu da ƙarshe suka nemi ya kawo musu wata aya da ke nuna annabtarsa ya roƙi Allah aka zo da taguwa suka ganta daga baya suka yi shawara kai su kashe ta za su yi duk abin da za a yi a yi to fa da suka kashe ta ne fa dam dama alaihim rabbu sai ubangijin su yi hushi da su daga cikin sifar Allah akwai yin hushi sai ubangijin su yi hushi da su fasawa sai daidaita ukubar aka kashe kowa da kowa Allah ya ce ne ne wala ya khafu uqba Allah bai tsoron abin da zai biyo ba an kashe ku to in akwai wani zai dauka mataki akan ku ya dauka babu to kun san ko me yasa Allah baya tsoron yayi hukunci wani wani abai biyo baya me ke cire mu mutum tsoro abubuwa guda uku idan kana da kamala a cikin wani abubuwa guda uku to babu tsoro tare da shi tsoro kan sai dai wani abu na farko al'ilmu kamalul ilmu zama kana da cikakken ilimi kun san kamala ta ilimi babu wanda ya siffantu da ta sai Allah in ka ce kana da kamala ta ilimi shine ka san komai akwai wanda ya san komai to kenan duk wani da ka gani yana da ilimi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila kawai shine amsa ba ba ko komai wa cikin ilimi sai dai dan kadan duk da kaga mutum ya zo yana zara ido ni makaranci ne ne ilimi gare ni dan kadan na gare shi saboda yana da nakasu a cikin ilimin sa to shi Allah yana da kamalul ilmi kun yi na dai kenan na biyu daga cikin abin da yake cire tsoro shine kamalul qudra cikakken iko Allah yana da ƙudura ta yin abin da yake so a koyaushe a kuma ko'ina wanda ɗan adam baya da wannan sai kamalul irada cikakken nufi ma'ana duk abin da kan nufa ba a hana ka kasan akwai wani yana da sani yana da iko a hannun shi amma abin da yake son ya zartar dole sai da wasu bai iyawa shi Allah bai neman shawarar kowa bai neman taimakon kowa kuma ya san komai shi yasa babu tsoro tare da Allah subhanahu wataala bale yayi tunanin wani abu ya biyo baya qauluhu malan da yake cewa ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi bai kas bai zamo ba ko kace bai gushi da sifofin nan nasa ba qadiman tunda qabla khalqihi kafin nan ne ko? eh haka ne ba ita ne bila mashakka Allah subhanahu wata'ala yakan tayar da mutane ba tare da wahala ba kowa ya mutu da Allah ya so ya tayar da halittu zai tayar da su ne ba tare da wahala ba da ya ba da umarni kun fayakun su kasance sai su tashi kowa sai ga ya tashi an gane ko Allah mai jagora Allah subhanahu ta'ala yake cewa ma zala nan ne muke ko bi sifatihi qadiman qabla khalqihi Allah bai kasance kafin ko kuma Allah ya ma'ana ma zala bi sifatihi qadiman bai gushe ba yana da sifofinsa na na can da tun da ba kabla khalqihi kafin yin halittarsa lam yazdat bi kaunihim shay'an kasancewar mutane sun zo daga baya bayan Allah ya yi su to babu wani abu da ya ƙara ma Allah wanda da bai da shi duk wani abu da ka gani dama Allah yana da shi ba dan mutane sun zo duniya bane ko halittu sun zo duniya ba wannan abun ya karu da Allah walam yakun qablahum min sifatihi haka ne ko sa'annan wani abu na sifar Allah bai kasance ba kafin su mana Allah subhanahu wataala yana da sifofinsa na kamala tun kafin kasancewar bayi halitta su da yayi وما كان بصفاته أزليا وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا kamar yadda Allah ya kasance duk wani sifa da Allah yake da shi tun dama akwai su to haka ma zai dore bai gushewa akan waɗannan sifofi har abada yana nan tare da su Allah dokin sarki ya muni jagora kinayin kuka duba nan da Allah subhanahu wataala yake cewa lam yazdat bi kaunihim shay'an kasancewa mutane da da babu su ko halittu da da babu su sammai da ƙasai ai da babu su ko to kasantuwarsu bai kara ma Allah komai inda dama duk wani abu da ka sani da Allah an gaya ma to akwai shi ne kafin komai ya zo a duniya kafin komai ya tabbata a duniya kafin a yi duniya gaba ɗaya Allah sami'un ne basirun ne alimun ne azizun ne rahimun ne gafurun ne ba wai sai da mutane suka suka duniya ba ne Allah ya zama alimun ko kuma ya zama kadirin ko kuma ya zama rahoton a'a kafin mutane su to da mutane suka zo duniya wannan shi ne ya sa Allah ya samu wa'annan abubuwan a nan kowa nan an san sadabe da komai ko ba haka ba ne nan da in wani bai san sadaba ka da komai wani ya sani dan dai duk tsere mutum dai zai zo duniya tsirara ne ko riga bai zuwa da ita bai zuwa da wando nan na za a yi dabara a ɗan samu yan riga a samu ɗan wando tibir tibir tibir tibir ya fara zuwa kasuwa ya samu kuɗi ko dai na neman sa ko na gado ina an san asalin da adam talaka ko ba haka bane kenan shi Allah ba haka yake ba duk wani sifa da ka sani na Allah dama akwai ta to da kuka zo duniya kun ba saboda ku bane Allah subhanahu wataala ya zama abin da ya zama Allah ya mai jagora malamai suka ce wannan ihtimali kenan nan da Allah ya ce lam yazdad bi kaunihim kana huna dama ma'ana lam yazdad shay'an kenan ko lam yazidhu shay'an ba wani abu da kasancewar ku ko mutane ko ko halittu ba wani abu da ya ƙara wa babu shi ihtimali na biyu da za a yi samu anan akwai cewa ƙar yuradu biha anna Allah lam yastafid min makhluqatihi kama wana kamalan bal kamaluhu dhati Allah subhanahu wata'ala cika na iko da ya samu to ba saboda bayinsa bane ya samu wannan kamala a dama kamalan ne ba wani abu ne ya zo cika shi shi ne ihtimali na biyu kal yuradu biha an Allah subhanahu wa ta'ala lam yastafid min makhluqatihi kamala Allah subhanahu wa ta'ala ba ya samu kamala bane dan halittun da yi wai ba yanzu idan kai kana ilab sai kai kokari kai kirkiro wani abu misali a ce ka kirkiro jirgin sama ka kirkiro mota kirkiro wannan motan akwai abin da zai ƙara ma ko kuma ba zai ƙara ma komai ba cikin elef ka kirkiro mota ana alfahari cikin ƙasa ana cewa ne dan ƙasa kaza ya kera mota iri kaza kuma irin wannan mota ana ana tayin ta kowa na shiga ciki wannan zai ƙara ma wani abu ko zai ƙara ma ai zai ƙara ma kenan da baka samu wani daraja ba sai da kai wani abu shi wannan abin ya zama sanadiyar samun darajarka kenan wannan abin ya jawo ma daraja to shi Allah subhanahu wataala yin sama da ƙasa da yi ba su ne suka sa ya zamo alimun ba ba su ne suka sa ya zamo ƙadirun ba a'a dama alimun ne dama ƙadirun ne dama sami'un ne sama da ƙasa ba su ƙara ma Allah komai ba daga cikin siffofi na kamala da yake da su ina fatan ku an fahimce ni shine abin da malam yake son ya nuna muna to akwai masu kasan kullun yan bidi'a da ire-irensu in aka zo da wani abu sai sun yi ƙoƙarin bishiro da wani abu Allah subhanahu wata'ala sami'un ne azalan alimun ne azalan ba daga baya ba ne ya zama sami da Allah subhanahu wata'ala ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara hakika Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suke maka mubaya a karkashin bishiya ni na so in tambaye ku yaushe ne Allah ya yi da mu'minan bari in kawo muku tarihi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shigo garin makka kahirai suka ce in ya shigo sai an yi faɗa sai ya tsaya sai aka tura Usman bin Affan ya je yi ne da su da ya tahi sai ce ce ku ce labari ne wanda yake na wanda bai da tabbas hayi ya ce ai an kashe Usman zala ce to inda an kashe Usman a yanzu babu zaɓi sai an ɗauki mataki kuma ba a tawo da niyyar yin yaƙi ba sabai sai suka ce sun ba da goyon baya sai suka yi mu baya a kan wannan abu da aka yi mubaya sai Allah sauka da Allah ce to yanzu ya yarda da su an fahimci Hausa ni ko tambaya ta yaushe ne Allah ya yarda da wa'annan mutane eh eh ta inda dai sai kun sabko to babu da ke لقد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله ko ba ka bane wata mata ce ta kawo mu manzo Allah karin mijinta ga abin da ya manzo Allah ce to haka hukuncin yake ta ce manzo Allah a duba abin nan akwai gyara ni yanzu na tsoha wa zai aure ni daga sama uku sai Allah ya ce da manzo Allah ya ji maganar matan nan da take kawo ma kuka game da mijinta yaushe Allah ya jiya ku ba da amsa lokacin ta magana ko to kun ga masha Allah yanzu ana tare da mu ko irin waɗanga abubuwa a zahiri sadda ta yi magana ne Allah ya ce ya ji ko wa'ancan lokacin da suke mabaya ne Allah ya ce da su wannan shine zahiri to irin waɗannan nusus sai zama yan bid'a suna suka da Yahudawa suna sukar maganar a ce Allah jin shi a zalimi to ai bai ji maganar waga mata ba don inda ya ji bai ce mun wanzu Allah ya ji sai yanzu na ji sahabban manzo Allah da ya ce ya yarda da su mista tunda bai ce ya yarda da su ba sai yanzu kenan yanzu na yarda da su to ahli sunna wal jama'a ba haka aqida su take ba so a gidan ahlus suna wal jama'a wannan abin da ya kasance azalan Allah ya san da shi ya je shi ya da shi ya gane irin yadda ya dace da shi da abin da ya kamata kenan maganar da ta yi har Allah ya ce ya ji wannan magana bai ƙara ma Allah komai ba a cikin abin da yake da shi na ilimi dama wannan abin yana jagoran Allah yarda da Allah ya da sabon manzo Allah wannan ba ya ka yin mubaya'a su bai kara ma Allah komai ba ne gano wani abu wanda dama bai san zai faru ba a'a azalan Allah ya tsara abu a haka da abin da ya kama da wannan Allah subhanahu wataala ya yi mana jagora qawluhu kamar yadda ma da yake cewa kama kana bi sifati azliyan kamar yadda ya kasance tunda yana da sifofinsa la yazalu alaiha abadiyan ba zai gushe da wannan sifofi har abada yana da su yana nan da wa'annan ko ba haka bane kenan abinda yake so ya nuna mana anan Allah subhanahu wata'ala tunda sifofinsa bai gushe yana da cikakkun sifofi ba kuma haka ma fil madi lahu kamalul qudra wa kamalus sifat wa hakaza fil mustaqbal lahu kamalul qudrati wa wa kamalus sifat tun kafin a yi duniya Allah yana da sifofi na kamala har duniya ta ƙare Allah yana nan da wannan sifofi ba su gushewa don me yasa ya kawo wannan magana raddi ne akan yan bid'a akwai masu aqidar Allah subhanahu wata'ala za a waye gare shi ma duk abin da yake da shi sun ƙare ala suna ba haka suke ba duk wani abu da Allah ya sifanta da shi yana nan bai gushewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da cikakkiyar kamala Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora Allah ya ce laysa ba'da khalq istafada isma al-khaliq ولا بإهداث البرية استفاد اسم الباري الله سبحانه وتعالى بايا سامسونا الخالق بني باين يحدثو كاهن يحدثو سنش الخالق sannan wala bi ihdathil bariyata istifada ismal bari ba da yayi halittu ya kaga su ba aka same suna albari a'a tun kafin ai komi Allah alkhaliqu ne tun kafin komi ya kasance Allah albari ne ba sai da yayi ne ya zama kaza ba yanzu kai in kana son ka zama doctor sai kai karatu a cewa doctor in ka in ka a'a shi Allah duk wani duk wani suna da kaji an kira Allah da shi ba daga baya ne aka sami wannan suna ba tun da yana da wannan suna Allah subhanahu wata'ala ya muni jagora wannan jumla tana daga cikin abin nan aljumal almujmal nan kun sa abin da muke bukata dole sai mun bayani akan abin da ya shafi tasalsulul hawadith tasalsulul hawadith sai an rubuta wannan ajiye shi gobe in son samu ne muna raye lafiya a fara wannan bayani tare da tare da kai to da wannan matsala ta tasalsulul hawadith da yawa masu karatu a gida wasu mata bajin taba wani su karanta kina allal aqalli dai mu bada haske akan me ma za yu'na bi tasalsulul hawadith وما أقوال أهل السنة فيه كلا متأكد أهل السنة إنا كوكي وأن الله كم نذيبه به إن شاء الله من أتاشي أكن شيء أبنى مكفر إليه الله يبقى ملادا لما كفر الله يفهمنا